الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساك هدوى a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu 144 azu mun manta mun ce darasin da ya gabatar 145 kenan 143 ne wannan shine 144 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'ala ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da akwai tawjihul qira'at a cikin ta zamu tashi ne a cikin suratul mursalat wato a aya ta shida kenan amma zamu fi ɗauka farkon sura saboda bayanin ya fito a fili inda Allah ce wal mursalati urfa Allah yana rantsuwa da al mursalat kenan mala'iku waɗanda an ka turo an gane ko wasu kuma sun ka ce al mursalat su ne dawakai an gane ko wanda in mutu yana gudu yana abin da nasu to da yake sifa ce dai tana iya ɗaukar abubuwa daban-daban wasu ka ce al mursalat ma iska ne don Allah ya ce wa arsalnar riyaha lawaqiha to duk da ya ɗaukar abin da Allah ya tura ko abin da aka tura wal mursalat wasu ka ce urfan saboda gashin wuya urfu shi ne wato gashin wuya na wuyan doki shi ake ce ma urfan kenan wasu ka ce a mala'iku ne masu tafiya in sun zo da saƙon Allah suna gudu yadda ka san abin nan doki an gane ko wal mursalati Allah ce da yake nan da iska a dauke iska kenan urfan wanda tana gudu irin gudu kenan na doki fal asifati asfan kuma Allah ya rantsa da al asifat as shine wato guguwa asfan mai tashi ta wurin guguwa tashi hankali ta to iskancin mutum da ya ga guguwa sai kaga ya labe ko ba kadan bane eh wannan shirati nashran kaga nan iska ce ita ma mai daidaituwa an gane ko wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran kuma akwai kira anushran mai daidaituwa daidaitawa ita ce iska malam misbahu fal fariqati farqan nan kuma al fariqat masu rarrabewa farqan ma'ana kinan tana iwa a doki nan sifa ce iska tana rarrabe abubuwa ko ba karan bane ta yi ɗaiɗaiɗaiɗai da su to idan muka duba falmulkiyat zikiran to nan kuma sai an kace mulkiyat masu jefa a zikiran ambato nan kenan sai zamto mala'iku ne su ne suke kawo ambato ko kuma ka ɗauki zikiran tunatarwa domin in kaga iska tana tunatar da kai da akwai Allah ko ba karan bane wani mutum an ka bashi wuri di an ka ce mai ga wurin da zai yi ya zan Allah da an ka ba shi wuri ya zan Allah gaba ɗai shi ke na ana nan ana nan ana nan shi na nan ya zan Allah nan nan sai ta yi daji da ya ta yi daji malam misbahu can baki ya kan gari sai guguwa ta taso kuma ta nufa to shi mallam misbahu da guguwa ta tashi tsakiya tana kokarin buga shi ga ƙasa da kyat Allah ta guguwan nan ta wuce ta bar shi ya ce tun cikin guguwan nan ya gane ba Allah shi ke ba da zakwa ta gida ya tuba ya komo mutum wala wala bisma da nan ya bar zama Allah kai Allah ya kyauta aw to Allah ya kyauta sai Allah ya ce mi uzran aw nuzra imamu rauh wanda rawi ne na yaqub ya karanta uzuran yayi ma zalun damma amma wannan bai canza ma'ana wasu malamai sun kace na uzuran qur'ani yanke gargadi ne aw nuzran ko kuma abin nan yanke uzuri ne aw nuzran ko gargadi ko sun sun kace a'a aw bi ma'ana wa uzran wato yanke uzuri ne aw nuzran kuma gargadi na duk qur'ani ya hadu da abubuwa guda biyu akwai sabani na malamai wajen wannan fassara sai Allah ce to inna ma tu'aduna lawaqi' abinda an kai muku alƙawari na tsayuwar kiyama lawaqi'un mai tabbata ne an gane ko to sai kai hattara a cikin suratu abin nan suratul zariyat an gane ko akwai inna ma tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi' can lasadiq ne an gane ko wa inna ad-dina lawaqi' an gane ko to sai Allah ce to zai tabbatu fa idan nujumu tumisat lokacin da tauraru aka shafe hasken su wa idan sama'u furijat lokacin da sama ta caccage da ya cin wani shakkati sama'u fa hiya yawma idin wahiya sai kai dirasar mawdu'iyya al-ramma ahwalus sama fi dunya wa ahwalus sama fi al-akhirah Allah ce wa idan jibalu su ko duwatsu lokacin da nusifat aka nike su an ka sheke su an gane ko wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadhruha qa'an safsafa to wa idan rusul lokacin da manzanni uqitat an ka tsayar da lokacin da za su kafa shaida shine uqitat kadiba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 523 kadiba kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi karkashin wannan aya kaga abinda malamai sun kace an gane ko to yawwa to idan muka duba a cikin in kadiba a cikin al-muyassar fil qira'ati al-arba'i ashar an gane ko yawwa da yazo karkashin wato wannan aya sai yake kawo da yake na al-qira'at al-ashr al-kubra ne to nan sai kawo cikin qira'at al-ashr al-kubra eh imamu abu amr ibn al-ala al-basri an gane ko ya karanta wa idan rusulu wuqitat an gane ko yawa shi kuma imam wuqitat wuqitat ku rike da kyau shi ko imam abu ja'far al-madani amma bi khulufin al-ibn jammaz shi ibn jammaz rawi ne na abu ja'far kenan shi huska biyu gare shi shi wato ibn jammaz shi yasa ba ce abu ja'far ba inda fuska guda ce gare da sai a ce abu ja'far to amma abu ja'far shi ibnu jammaz fuska biyu gare shi rawi nashi gudan kuma fuska guda gare shi ya karanta wato wa idhar rusulu wuqitat wuqitat abu ja'far wuqitat bai ce wuqitat ba sauran kuma sun karanta uqitat wanda shine kuma fuska ta biyu wanda ibnu jammaz yake karantawa to kenan wannan yake nuna mana cewa asalin alhamza wagga menene shi wawun ne domin alwaqtu ake cewa amma laraba wani lokaci wawon suna mai da ta alhamza wani lokaci alhamza su mai da ta wawon to shi sa an ka ce abin nan wuqitat daga fu'ilat ne wuqitat kuma fu'ilat shi ko uqitat shi ma fu'ilat ne sai dai alhamza ce an ka bai suwa ta koma wawon almuhim an ka tsaye da lokacin da za a yi musu tambaya to ka kusan da an ce za a yi su tambaya magana ta kari lahira babu ƙarya ayoyin da sun kai bayanin yadda za a tambayi manzanni suna nan ko ba ka dan bane da yawa cikin Qur'ani kai ta kwaso su yau bai yajma Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin ko ba karan bane to aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at ita ce ta 23 amma ita dole sai mun dan koma baya mun koma ta 20 cif cif Allah ce alam nakhluqukum ashe ba mu ne muka halice ku ba an gane ko nakhluqukum nan sai ka maida kafin biyu an gane ko nakhlukum lukum wasu kuma malamai a wasu auju za a yi kafin sukuni amma ba mata kalkala nakhluk nakhlukum lukum ba a ca lokokum an gane ko yawwa alam nakhlukum Allah ya ce shin ba mu ne mun ka halicce ku ba min ma'in daga ruwa mahinin wanda yake walakantacce ma'ana wato da'if ruwa ne wanda yake mai rauni ko mahinin kaskantacce nan ba don saboda shi da najasa ba an gane ko eh saboda abin gudu na da an gane shi ga tuwahin ka sai a ci ma kuma gida ka wanki to da shi an ka halice ka kowa da kowa Allah ce faja Allahu mun ka sanya ruwan nan fi qararin a cikin wato matabbata an gane ko makidin mai karfi ita ce mahaifa an kira ta qararar domin yastaqirru fiha almali Allah ce to ila qadarin zuwa ga wani gwargwadon lokaci ma'alumin sananne alaramma wa ya lokacin da a haɗa adam to sai ce ma'alumin kuma eh to wacce da shi yawwa ma'alumun inda Allah Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah ce to bayan faqadarna mu fa ni'mal qadiruna imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yari da imamu al-kisa'i al-kufi sun karanta faqadarna mun ka kaddara fa ni'mal qadiruna ma da da masu kaddarawa mun su Allah sauran kuma sun karanta faqadarna da qaddarna da qaddarna duk dai suna nufin kaddarawa a nan an gani ko yawwa yawwa ko ya zama to kadarna saboda wani da an hudi ko da kadan na zai karba kadarna wani sai an hudi da karhi ko ba karan bane an kawo shadda saboda shakka ya katsaya shi na cikin sha'anin qur'ani ce wai sk sk qur'ani da kace ba sk kana da ko hankali an gari ko yawwa to wannan shine to idan muka duba kuma aya ta gaba wadda akwai taujihul ƙira'at a cikinta akwai wato ayata 29 in taliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna ko yawwa imam ruwais wanda rawi ne na wato abin nan yaqub al-hadrami al-basri ya karanta a aya ta wato abin nan ta 29 in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna shi ya karanta ruwais rawi na yaqub in talaqu an gane ko in talaqu to yan ce in talaqu fi'li madina sun tashi in taliqu kuma fi'li amrina an yi musu umurni ne in taliku ku tashi in talaku sun tashi a kira'atar wais in talaku an gane ko to ga ka zo kullun wanga na farkon shine an ka samu sabani wanga na ila ma kuntu bi shi na biyu duk qur'a sun karanta in taliku kenan na farkon ne a akwai ni a akwai sabani akan shi na karantawa malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa in an ka dauki abin nan ruwais in talaku bi fathil lami kenan su ko jamhuru in talaku ku tashi fa innaha badalun min al bawd al mutaqaddim an gane ko an dauki ayat da ta zo ta biyu wadda ta ce in talaku ila dhillin abin nan na'am وهو قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وهو مجمع على فتح لامه kenan na biyu dai sunan sun ce na biyu na farkon da ai an kai sabani ba na biyu ba ko ba haka ba in talaqu al-awwal bi kasri lam wala khilafa fil awwali bi kasri lam kenan na farkon shine an ba ai sabani ba yawwa in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna shi wannan muttafaqun alaihi ne an gane ko shine an kai ittifaki akan shi yawwa kenan in taliqu ku tashi ila ma kuntum bihi tukadzibuna ga abin da kun kasance kuna karyatawa to na biyu in taliqu ila dhillin zi salasi shu'ab an gane ko to kaga wanda qira'a tarwai sai ta ce in talaqu ila dhillin zi salasi shu'ab sun tashi sun tafi zuwa ga wato zillin shi ita ce inuwa zai ta lashe abin mai rasta guda uku an gane ko to wannan inuwa ka kasa tsammani akwai wani daɗi gare ta la zalilin ba ta da sanyi wala yughni min al kuma ba ta maganin zahi kaga ba ta da wani abin nan ba ta da wani amfani kenan ga ga jikin ga jikin su mun gane ko to masu tawjihul qira'at al ashr sai sun kace to ita qira'a ta jamhur sai an kai mata tawjihi da mi an gane ko an kai mata taujihi da asiyaq saboda na farko in taliqu duk sun ka karanta na biyu kuma sai an ka samu sabani in taliqu sai an ka ce to ita waccan ta dace da waccan amr ne da amr ne ita ko qira'a ta mi ta ya tarwais in talaqu sun tashi sai da manto ni me ya alaka ta da waccan tana nuna in taliqu an umurce su tashi in talaqu sun tashi dan saboda sun yi kadan su saba umurni a wannan rana nan na aka faɗa mutum ya ce shi bai yarda ba amma kiyama kai kadan Allah ce to innaha ita wuta tarmi tana jifa bishararin da tarbaci malamin su bahu kal qasri an gane ko kal qasri ka ce kamar manya manyan benaye na malamin su bahu kaji jahannama in ta yi tarbaci kamar bene na an ka an ka hannu subhanallah Allahu akbar Allahumma amin ka annahu ka ce shi jimalatun sufra jimalatun wato raƙumma ne tun da aljamaru ai raƙumi ne ko sufur wanda yake asfar ya ce sufur kamar na ana rufin sun ka ce kamar ɗorowa ɗorowa wanda ya baki an gane ko tun da kamar in an ka ce ɗorowa abu ɗorowa ne ko masara ne wasu na ce masara suna ce ɗorowa to in yayi baki kwarai sai ka ganshi wato wani baki na wanda yake mai ban mamaki to kaji kamar haka shi ke kamar raƙumi ne wanda kasan raƙumi suna ba a ce ma raƙumi baki galibi bisa mu raƙumi baki kira akwai waya gare shi amma wanda za gane shi ya zan ɗoro ɗoro ɗoro ɗoro ɗoro har yayi baki baki to shine ake nufi haka haka launin shi yake ka annahu jamalatun sufa an gane ko yawwa to wannan ita ce qira'a ta Hafs rawi na Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf qira'a ta Ruwais an gane ko ka annahu jumalatun jumalatun kenan ya karanta da ni ya yi ma jimun don ba kuma ya karanta da jam'i jumalatun sufa sauran kuma sun karanta ka annahu jimalatun sufa jimalat kenan shi ruwais da shi da sauran duk da jam'i sun karanta sai dai shi na karanta da don miljim ya ce jumalat sauran suna karantawa jimalat to sai da mantonan jimalatun matsayin wato abin da shike jimalatun kamar ka ce risalatun ko ba haka ba shi kuma jimalatun an gane ko wasu malamai sun fasara kamar abin da ake nufi da shi shine ne jimala to kenan sai zamanto ana iya ɗauka shi matsayin kamar da muka ce daga jam'i ne na aljamal sai a yi mishi jam'i jimala to waɗansu malamai suka zuciya ya anka ce jumalatun malamai su bahu a kira a tarwais sun ka ce alhibalul ghaliza igiyoyi waɗanda suke masu kabri min hibalis safina waɗanda ake ɗaure wato abin nan jirgin ruwa manya-manyan igiyoyin nan wanda bai zo ba ce ruwa yana ganin su to shi ne ka annahu jumalatun sufur ka ce manya-manyan igiyoyi ne na ɗaurar jirgin ruwan da an ka hannu sannan kuma ka annahu jimalatun sufur kenan waɗanda sun karanta jimalatun banda ruwais an gane ko kuma banda hafs da mun ka ce da shi da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta jimala sun ka ce kenan alal alal jami'a wa hiya al ibil an gane ko kenan sai da mun to an ce jimalat ba jumalata ba tun da shi jumalat ana yi ɗauka shi jam'i ne na raƙon makorin jam'i ne na waɗannan abin nan na igiya amma shi jimalat yan kai kasra sun ka ce to ana iya ɗauka shi in ma jam'an li jamala li jimala kenan jam'i ne na jimala jimala raƙumma jimalat jam'ul jam'i idan zai zama to jam'i na da jam'i raƙumma masu yawa ake nufi koko shi zamanto ko ku a ɗauke shi aljimalu an gane ko in an ce jimala ai shi ma jinsi ne na raƙumma ko kuma an ka ce jimalatun ce zaman to jam'i ne na aljimal sai zaman to jam'ul jam'i ne kamar yadda ake cewa rijalat malam misbahu jam'i ne na rijalun kaga rajulun guda rajulani biyu rijalun mazaje rijalatun mazaje mazaje mazaje masu yawa yawwa to ko dai ka kamanta shi da manya-manyan igiyoyi ko ka kamanta shi da wato raƙumma kiran kalƙasri nan kamar beni babban gini sannan launin shi jimalatun sufar an gane ko sai Allah ce to wailun yawma idhil lil mukaththibin wani ya tabbata wannan rana ga masu wato ƙaryatawa to wannan shi ne abinda akwai taujihul qira'ata a cikin shi wanda akwai ma'ana sai kuma fa'in kana lakum kaidun fakidun imamu ya kuka karanta fakiduni dama dai ma'anar ba ta canzawa duk wanda adda wani makirci wanda zai yi yau shi inji Allah kiyama ta tsayi babu dubara sannan innal muttaqina fi zilalin wa uyun ko ba haka ba mun ci kuma sunanta wa uyun su yi ma'ainun wato kasra su ne wato ibnu kasir al-makki da hamza da kisa'i da kuma abdullahi ibn zakwan rawina abdullahi ibn amir da shu'ba rawina asim su karanta wa uyun wannan babu matsala uyun kasra ce su kai ma wato ainun sai dai a yi hatara wajen harda akwai innal muttaqina fi jannatin wa uyun wa uyun a cikin suratul hijr da kuma cikin suratu ad-dariyat sai kuma akwai innal muttaqina fi jannatin wa na'im a cikin suratu abin nan suratul tur sai kuma akwai innal lil muttaqina inda rabbihim shi ko innal lil muttaqina cikin kalam ne ita can innal lil muttaqina ne an gane ko sai ai hattara sannan cikin suratul dukhan innal muttaqina fi maqamin amin an gane ko to Allahumma amin cikin na gaba gaban mama da misbahu muna fatan mu zama cikin na gaba gaba to idan muka duba wannan sura da zamu kamar dai mun kai karshen taujihul qira'at a cikin ta yanzu abin nan kafin mu wuce zamu yi taujihin akwai wani wata ka'ida ta har da dai kamata a kawo malam misbahu shine suratul mursalat kaga tana da wato wailin yau ma'izin lil mukazzibina ya maimaita cikin ta haka ne ko ba haka ba to tana da dan rikitarwa to sai malamai sun kace in kana son ka gane ta da kyau an gane ko tun daga wailun yau ma'izin lil mukazzibina na farko an gane ko sai ka dauki wato rumuz da zaka gane ta rumuzu na gane ta malam misbahu haka ne ake yin su kana ji ko ka ce malam misbahu hamzatu qat'in guda uku hamzatu qat'in ba waccan alhamza mai kai ita aka ce ba hamzatu qat'in guda uku hamzatu waslin guda biyu hamzatu waslin wannan alif wanda aka ce ma alif baki an gane ko guda biyu malam misbahu kenan mun samu hamzatu qat'in nawa a'a hamzatu qat'in uku hamzatu waslin biyu ka rike da kyau hamzatu qat'in nawa hamzatu waslin hadha biyu kulu biyu shikenan ta kare uku hamzatu waslin biyu haza biyu kulu biyu hamzatu qat'in uku dibo da kace wal yawm idil lil mukaddibina hamzatu qat'in ta farko alam nuhlikil awwalina hamzatu qat'in ta biyu alam nakhluqukum min ma'in mahin hamzatu qat'in ta uku alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwata hamzatu waslin guda biyu in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna in taliqu ila dhillin dhi thalathati shu'ab hadha biyu hadha yawm la yantiquna ko wala yu'dharuna fa yadhibu hadha yawm al fasli jama'anakum wal awwalina to sai innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakin mamisun kulu washrabu hari'an bima kuntum ta'malun kaje kulu ko kulu washrabu hari'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muslimina wa yawma yawma idhil mukaddimina kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimuna haka za kai kadan dan daure ta in ba haka nan ba fa sai ta rikice ma Allahumma amin to Allah ya taimake mu ya uwa to yanzu ayat da zamu tashi akan ta gaba ko mu ce surar da zamu shiga ita ce suratul naba amma to ita ko amma ayat da akwai tawjihul qira'at a cikin ta sai an fita aya ta 19 to amma bari mu koma aya ta 17 Allah ce inna yawmal fasli rarre na na kiyama an gane ko ranar da za a rarrabe shi sa kira shi yawmal fasli kana miqatan ya kasance an sanya masa lokaci malam misbahu sai dai ba a san lokacin ba wai san lokacin Allah miƙat asalinta miƙat ne sai an kamar da wahun ta koma yawon saboda kasara ta gabace ta yau mai yin fi suri ranar da za a busa a cikin ƙaho fata a tuna za ku zo afuwajen jama'a jama'a an gane ko wa futihatis sama'u za a bude sama an gane ko al-kufiyuna da an ce al-kufiyuna in qira'a goma da ake magana mun kace da Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf an gane ko sun karanta wa futihatis sama'u za a bude sama an gane ko yawwa sauran qurra sun karanta wa futihatis sama'u za a bubbude to saboda koyoyin sama ayyawa gare su an gane ko fakarat abwaban da za ta zama to kofofi ce to kaga futihat ta zo da abwaban jam'i kenan futihat kuma an bude su kenan da an hankalta ma ko farkon ba hankalta ma yawan su ba ko kuna an hankalta ma ko wani babi futihat in an hada su kuma futihat wasiyiratul jibalu za a tafiyar da duwatsu ko fakanat saraban za su zama to kura abin shekewa an gane ko inna jahannama lalle Allah ya ce ita jahannama kanat ta kasance mirsadan wato mabaga mai dako kenan wurin dako ta tara Allah yana dakon duk wuri mai banda sai ce mi littagina tana nan an yi tattalinta an aje ta an gane ko madakata ce littagina an mi gami ga halakakku jam'i ne a taghi Allah ce to ma'aban ita ce an makoma daga aba ya ubu ne asalin shi ma'awab ne sai Allah ce mi labithina fiha ahqaba labithina ismul fa'il ne na labasa an gane ko sai a ce labis fama labisa an ja'a bi ajrin hanif imamu rawh wanda rawi ne na yaqub da imamu hamza al-kufi sun karanta labithina sai zamanto ba tare da alif ba kenan ya zama tomi sifa ce mushabbiha labis kama ka ce farih innahu la farihun fakhurun ji Allah to labisina siga ce ta sifatul mushabbiha ce labisina kuma ismul fa'il ne na labasa ta an ce labisina kidan kaga suna masu dawwama ko zama a cikin ta in an ce labisina kuma sifa ce mushabbiha ma'ana an tabbatar musu da zaman fiha a cikin wuta ahqaban lokaci mai yawa zamunna jam'i na alhiqbu malam misbahu hiqbu ana nufin zamani to waɗansu sun ce a to an ce zamunna za su zama cikin ta to akwai matsala to zamanin kiran zai kaji sai an kace a nan zamunna ba ana nufin za su yi ta daga cikin huta ba an gane ko don wasu ayoyi sun ce khalidina fiha abada kiran kakka ba kanka wahala suka ce a'a lokuta ne suke zama cikin wuta sai adam fito da su in an fito da su ba wani abu za a yi musu ba don a ba su ruwan zahi kenan dai har yanzu ko sun yi tocin wutan mi za a yi musu ruwan zahi na za a ba su Allah kai mu tsari la yazuquna fiha bardan Allah ce ba su dandana cikin wuta bardan wani sanyi wala sharaban ko abin sha illa hamiman sai ruwan zahi wa ghassaqan an gane ko imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa gasaqa sauran kuma sun karanta wa gasaqa to shi dai din da yana da gasaqa dama da jin gasaqa dama kalima ta gasaq ta muhimmi duhu aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli kuma kadan bani yawa sannan kuma yace qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab asalin kalmar duhu ta kariya amma shi gasaqa ba duhu ake ba wani abinci na da bala'i mallam su baku wanda yan wuta za su ci Allah kai mana tsari sauran sun karanta ga saƙa sauran sun karanta ga saƙa kana ita duk sunan shi ko ga ce shi ga saƙ bai kai da waɗansu ba an gane ko da kahircin kala kala da haka wasu su ci ga saƙ wasu su ci ga saƙ eh duk ga saƙ na amma na wani ya yi wani bala'i Allah an gane ko Allah ce mi jaza'an wifaqa sakamako ne wanda mi ya dace da su Allah ba zai zalunce su ba to wannan ayar in kana son ka ga bayani kanta larisi na fiha ahqaban dan ka kore shakka ka wani zo ce maka yan lokuta da an ka ce ka diba cikin wato at-tahrir fi usul at-tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar safha ta 300 da 30 da 27 sannan ka diba cikin abin nan فصول في أصول التفسير شمال أستاذ الدكتور مسائل الطيار safa ta 138 sannan ka diba cikin al-waqf wal ibtida fi al-Qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqad al-islam masters da aka rubuta a jami'a ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a safa ta 261 ni dai na faɗa maka na ƙara da aiki to ayoyin da za mu ɗauka abin nan akwai aya ta talatin da biyar amma ba zai yiwuwa ba mu samu abin nan ɗaukewa dole sai mun koma a aya ta talatin da ɗaya Allah ce inna lil muttaqina lalle waɗanda suke jin tsoron Allah suna da mafazan malam misbahu wurin tsira mafaz daga faza ya fuzu ne sai a ce mafaz mafwaz ne sai an kamar da alif ta koma wawo mafazan suna da wurin tsira an gane ko ko suna da rabauta hada'iqa suna da hadika jam'in na hadika an gane ko lambuna kenan lambu lambu ko danga danga ko garka garka da ake cewa garka wani wani yare na Hausa wa anaban da 'ya'yan itace wa kawa'iba jam'i na alka'ib shine budurwa wanda nunun ta bai fadi ba da akwai budurwa da nunun ta ya fadi ta tsufa amma bata gane ba tana tana ta jiran manyan mutane to gara ta in ba ta armi manyan mutane ba ta ta armi duk wanda za ta aure mai yiwa Allah shi sa ta armi manyan mutane atraban kuma an ce mata kawa'ib jam'i na ka'ib ba a ce ka'iba ba saboda namiji bai yin nono ya taso atraban an kace tsaran juna aljanna babu wata wadda tafi wata kuma ka ramari shekaru guda ne wa ka'san kuma suna da su yan aljanna masu tsoron Allah an gane ko ka'san shine wato kofi wanda a cike da giya da hakan cike malabi su babu eh da kaji an ce ka'san to kina akwai wani abu ciki ashe aljanna za a sha giya eh la yasma'una fiha lagwan ba sa jin yasassar magana ko wala kizzaban an gane ko ko kuma wato ƙarya ko ƙaryatawa idan muka duba akwai waɗanda sun karanta kizaban akwai waɗanda sun karanta kizaban yawwa imam al-kisa'i al-kufi ya karanta kizaba an gani ko la yasma'una fiha lagwan wala kizaba sauran kuma sun karanta wala kizaba sai suka ce to kinan in an ce kizaba masdar ne na kazaba kazaba yukadibu an gane ko kizaban wa mukazabatan kamar da ake cewa qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan wadansu malamai suka ce a'a ba masdar ne na na na, na kazaba ba masdar ne na wato kazaba ne kamar da ake cewa kataba yaktubu kitaban kazaba yakdibu sai a ce ni kizaban kina akwai sabani sun ce masdar ne na fi'ili sulasi kazaba usun ce masdari na fi'ili ruba'i kazaba sannan kuma an karanta wala kizaba an gane ko sun kace shi ko masdar ne na fi'ili kazaba yukadzibu takziban an gane ko sai a ce kizaba kaji da malamai sun kai bayani kenan a cikin ajarar ba su jin laghu ya sassan magana wasu sun kace laghu ma la fa'idata lahu min al-qawli aw al-kalam to abinda bai da amfani na magana ko na aiki duk babu cikin aljanna shine to la yasma'una fiha lagwan ba su jin yasassan magana kinan babu mutumin da zai yi mu yasassan magana a cikin aljanna walakin zaban kuma za su ji kizaba in mun ce masa da fi'ili kizaban kinan ba za su ji ƙarya ba kuma in mun ce kizaban shi kuma sanin da takzib ba su jin wanda zai ƙaryatawa babu mai yin ƙarya babu mai ƙaryatawa duk an huta nan ko duniya da ka zauna majalisa in baka yi anniya cikin minti guda baka san ko nawa za a watsowa ba in ba ka da hankali kai ta yarda da abin da mutane suka haɗu in ba ka sa abin da ka kai ba to masu tajihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 296 suke cewa qira'a ta wala abin nan la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba sun ka ce an yi taujihin ita wannan wala kizzaban bin nadhir tamka tamkar irinta mimma ujmi'a ala tashdidihi wanda duk qurra sun yi ijma'i akan yi mata shadda wa qawlu qawluhu ta'ala wa kadzabu bi ayatina kizzaba sun kace fa huwa min kadzaba yukadzibu kizzaban kaje da sun kai taujihin shi alqur'anin shi to jaza'an min rabbika sakamako ne daga ubangijinka a tsa'an kyauta ce hisaba me ya hisaba a larma eh hisaban alarma ya hisaban eh? sakamako to sakamako eh? kalima ta hisab ta rahin sakamako kilgo alarma alhisab ilmul hisab to alarma sai an ka ce an kilgi to an ka kirge shi ai karewa zai yi da an lissafa shi an ka kare ai wata rana kenan ya kare kuma ya ce khalidi na fiya abada ala ayyata hal na hisab daga hasbuhu ne ya isan mishi an ba su sakamakon da ya ishe su رب السماوات والأرض كو يوا كو رب السماوات والأرض إمام ابن عامر أبنن أبنن إمام نافع نكي سنتي إمام نافع المدني ده إمام أبو عمرو ابن العلاء البصري ده إمام ابن كثير المكي da imam abu ja'far al-madani wadanda guda hudu sun karanta rabbus samawati sun yi mara'un damma sauran kuma sun karanta rabbis samawati ba sai kuma fahimta ba yawwa kenan su ne al-kufiyuna al-arba'a asim da hamza da kisa'i da khalaf da kuma ibnu amir da yaqub sun karanta rabbis samawati sauran kuma rabbus samawati to an ce rabbis samawati wal ard an gane ko an kai ma an gane ko an kai mara'un kasra kenan an ka ce rabbi samawati wal ardu ma bainahuma sai an ka ce to kenan yana matsayin badali min rabbika domin da an ka ce jaza'an min rabbika ko rabbika ai ya dauki kasra ko ata an hisaba to rabbi samawati wal ardu ma bainahuma arrahman an gane ko yawwa in kuma an karanta rabbu sai a yi masa dhamma a ce huwa rabbu samawati wal ardi ma bainahuma an gari ko yawwa to wa ma bainahuma ar-rahman an gari ko ar-rahman wa ma bainahuma sai an ka ce ar-rahman ibnu amir imamu ibnu amir ad-dimashqi an gari ko da imam asim al-kufi da imam yaqub an gane ko al-hadrami al-basri sun karanta wa ma bainahuma ar-rahmani to yan karanta ar-rahmani sai mun tomi badalina na min rabbika kenan kuma an ce rabbi samawati kuma sai mun to ar-rahmani ai masa kasra in kuma an kai masa sauran qur'a sun karanta ar-rahman banda wadanga guda uku anan kenan sai zaman to kenan huwar rahman ka kaddara huwar rahman shine Allah mai rahama la yamlikuna minhu khitaba ba sa da ikon su ma Allah magana na ana nufin mi farkon lokuta kafin a bada izini shi yasa yace mi domin ai an nuna mutane za su yi magana kenan na ana nufin wani lokuta yawma yaqumu ruhu ranar da mala'ika jibrilu zai tsayu wal mala'ikatu da mala'iku ah malamin su shi mala'ika jibrilu ba cikin mala'iku to da amsa an kace ruhu wal mala'ikatu a ce yau mai ƙulmul mala'ikatu bayan a huta na zikir maza zikir mi zikir a zikirul khas ashe yauwa zikirul amu ne ba da alkhas kaji da ka'idar domin shi khas ar-ruhu ne sunan littashirifi wal inaya sabanin can cikin cikin suratul zariyat ba zariyat ba suratul al-qadr sai ce mi tanazzalu al-mala'ikatu war ruhu na an kai zikru al-khas ba'da al-am to wannan duk dalil inayati wat tashrif akwai asbab da dama da ake yin irin wannan kadiba cikin balaghatul wadiha in kadiba can abin da zaka sun kawo ka'idodin wajen alqawaid dan ka fahimci ba ka'idar da kyau kafin ka shiga cikin karatu to yau mai hukumar ruhu da mala'ika jibril zai tsayi wal mala'ikatu da mala'iku saffan su yi sahu la yatakallamuna ba za su yi magana ba illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya masa izini wa qala sawaba kuma zai faɗi daidai a to kuma ai kafirai za su faɗin ba daidai ba sun ka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina kuma karan bane su mumin ne daidai za su bata amma kafirai za su faɗi kuskure sai Allah shi sa gaban su sai musu shaida kinan daga nan kuma sai su dawo su yi itirafi fa atarafu bi dhanbihim fa sahqan li ashabis sa'i eh in ba haka ba alaran ma akwai matsala ba haka gane na siya kan ga to lokacin da ana rikicin siyasa Niger kun san lokacin party na Niger guda biyu ne PPNR da A da kuma Sawaba ko to lokacin siyasa su ta yi tsanani don hakkisa ana yi su 'yan Sawaba suna matsayin kamar 'yan tawaye suna ɗaukar bindigogi suna hallaka sauran 'yan RDA su ko 'yan RDA su da mulki duk yan an kama dan sawa ba akwai waɗanda dama an salis saura an ɗaure su saura kuma an ce don a ƙari da su a kashe su an gane ko an yi siyasa ta da kasan kafiri da kafiri da musulmi to shine su yan sawa ba sun ka nuna cewa ai su Allah ya yarda su don cin Qur'ani akwai su don Allah ya ce yau mai kuma ruhu wani mala'ikatu saffan la ya takallamu da illa mana adina lahur rahmanu wa qala sawaba kaji cikin qur'ani ba Allah ya faɗe su an gane ko to da kaga su yan RDA suna da wayo su ma su sai su ai Allah ya faɗi giwacin Qur'ani alam tar kafa wa rabbuka bi ashabil fi Allah shi kyauta Allah ce to zalika al-yawmul haqq wannan shine yini na gaskiya kiyama faman sha attakhadha ila rabbih ma'aba wanda so ya rike makoma zuwa ga Allah kenan ma'aba makoma mai kyau ake ruhi ma'aban hasanan dan ba makoma ba kowa shi da makoma amma wani makoma sai ba ta da kyau ma'aba asalin shi ma'awabu ne daga aba ya ubu Allah ce inna anzarnakum mu mun gargade ku azaban qariban azabar da ke tana kusa ko da kuda ganin ta nisa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada la radda dan adam zai kalli abin da hannayen shi sun ka aikata wa yaqulul kafiru kafiri zai ce nan jinsi ake nufi ba wai kafiri guda ba al jinsiya ce ya laitani ya kai tona kuntu turaban dare na kasance kasa ya huta to kaji abin da yadda lamari zai kasancewa to dan adam ya koma yana fatan ya koma irin yadda dabba ta kasance tun da bayan an yi musu kisasi za a mai da su koma ƙasa su dabbobi kai kuma kana koma fatan ka koma ƙasa lamari ya ɓaci an gane ko to yanzu sai mu shiga cikin suratul nazi'at ita ce sura ta ƙarshe da zamu ɗauka a cikin taujish na alqira'at to ita abin nan aya ta goma sha ɗaya an gane ko nan ne akwai taujihul qira'at amma dole sai mun koma wato ta ta farko Allah ce to wan nazi'ati Allah yana rantsuwa da mala'iku masu zarar rai gharqan sai sun nuce sun kai ko ina dan ran kafiri kawai da nasu yazo hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo dokar rai tarwatsa zai cikin jiki amma ina za a rinka matsa shi na shi sa kahiri shi ga kuwa rai ya tarwatsa cikin jiki gharqan to da jin garkan malam misbahu harkar nan babu kyau eh wannan shifati Allah ce na rantsuwar mala'iku masu ibar ran mumini cikin sauki na shifan cikin sauki kaga sai kai maudu'i na Qur'ani halin yadda ake dokar ran kafiri da kuma halin yadda ake dokar ran mumini ka kawo ayoyi ka gama da hadisai kaga sai a samu karatu mai kyau dan ka kwadaita mu mutane su yi aiki na gari su kuma kafirai ka kwatanta musu wallahi akwai hatsari da mai wasa da addinin Allah wasabihati sabhan Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke kawo wahayi sabhan kamar suna iyo ne hiran su kamar iyo ne suke yi wasu malamai sun fassara shi da masu tasbihi amma galibin tasbihi da sabbaha yake zuwa fasabiqati sabqan Allah yana rantsuwa da mala'iku masu kawo wahayi kamar suna tsirarre ne daga sabaka yasbiqu kamar gujiji kamar tsirin juna ne suke yi fal mudabbirati amran Allah yana rantsuwa da mala'iku masu tafiyar da al'amuran da Allah ya ba su umarnin su zartar يوم ترجف kenan da an shafe jawabul qasami innal innal wato inna hal haqqun kenan kiyama gaskiya ce to yawm tarjufu rajifa ranar da ar-rajifatu mai girgiza za ta yi girgiza ita ce tsawa ta farko kenan tatba'u har-radifa tsawa ta biyu sai ta biyo mata dama daga radifa ne shi rajafa daga yarjufu ne girgiza yawm tarjufu al-ardu wal jibalu ar-radifa kuma daga abinda zai biyo baya an gane ko kul asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tastajirun qulubun yawma idin wajifa waɗansu zukata a wannan rana Allah ce wajifa suna cikin tsoro absaruha ganin su khashi aya kaskanta char lamari ya ɓaci dama da ganin mutum ya kasanta to shi ai ba kasanta ba ku ce sai baki ya ci ido ke kuma ya ko ba karan bane sai baki ya ci ido ke kuma ya yaquluna suna cewa a inna lamadduduna fil hafira idan muka duba imamu nafi al-madani an gane ko da imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu al-kisa'i da imamu yaqub sun karanta wato bil istifhami fil awwal kina aya ta farko sun karanta ta da istifhami an gane ko kina akwai alhamza ta tambaya wal ikhbaru fi thani ta biyu kuma sai sun karanta da ikhbar babu alhamza kina a inna lamardudun fil akh fil hafira idza kunna izaman nakhira an gane ko yawwa shi kuma imam abu ja'far al-madani an gane ko sai karanta bil ikhbar fil awwal ma'ana na farko bai da alhamza yaquluna an gane ko inna lamardudun fil hafira an gane ko nabi kuma sai ya karanta shi a idza kunna izaman nakhira ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shine su ko sauran ƙurra da ba mu kawo ba sai zaman to kenan abin nan sun karanta da abin nan ta haƙiƙi kenan tambaya guda biyu ba sani ko mun fahimta ba kenan tambaya in mun ce na farko labari ne kenan wani lokaci kamar labari suke bayarwa ba tare da sun zo da tambaya ba su ce inna la mardudu fil hasira wani sai zo ya ce kai wai an ce wai za a jama'a ga wani labari za a tayar da mu an gane ko ga wadanda sun karanta kuma idza kunna idaman nakhira kenan lokacin da mun ka zamanto kasusuwa wadanda sun karanta jiki kaga labari na yake bayarwa to waɗanda kuma sun ka zo da tambaya kenan sai zama to tambaya bitaye na izgili a inna la marbubuna fil ahafira yanzu mu za a maida mu halitta ta farko daga alhafir ne shine yi kohato ya an ce an maida ka fil hafir kenan kamar an maida ka ta hanyar da ka fito kenan takin ka wanda ka zama to kana yi kamar an maida ka cikin shi kenan shine za a za a sake halitta so yake nufi izgili na yake da qur'ani a idza kunna izaman nakhira yanzu in mun kazal izaman kasusuwa nakhira waɗanda sun rududdige malamin su ka ce tambayar da kahiri shi kai wai shi yana mamakin a ce za a tayi fuska ba sani ko mun fahimta ba to nan a idza kunna idhaman nakhira wato imam shu'ba malamin su eh abin nan imam shu'ba al rawini na asim al-kufi da imam ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri da kuma imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta a'iza kunna idam sun karanta nakhira ismul fa'il kenan nakhira sauran kuma sun karanta nakhira fa'ila sai da mutum sifa ce mushabbiha tawo dan kan mutum ya tahi zuwa abin nan to sai malamai suka ce kenan ya an ce nakhira ismul fa'il an gane ko in an ce nakhira kuma sai zamanto sifa ce mushabbiha dukan su ne da ma'ana daya waɗanda sun kariddige kamar da ake cewa hadir da hadir wa inna la jami'un hadiruna ko wa inna la jami'un hadiruna kaga hadiruna fa'iluna fa'il ne kenan yanzu idan sun ka zamanto sun ka ce sun ka zamanto kasusuwa waɗanda suka ruddige qalu tilka idan karratun khasira sun ka ce kai karra komawa ce khasira asarar rawar da ba a yinta har abada ba a sake tare dan adam in ya mutu Allah ce in fa inna ma hiya zajratun wahida ai ba komai bane sai mi sai tsawa guda fa idahum bisahira sai ga su saman kasa ita ce sahira ba sahira ba da hakarami waccan mace mai sihiri ba shi da ba sahira ban kasa shine sahira sannan kuma an ce sahira da ha babba wani lokacin yana doka abinda aka nufi mace wadda bata yi bacci ba daga sahiran layali ومن طلب العلا سهر الليالي تو ساهرة mace wanda bata yi bacci ba sahiru mutumin da bai yi bacci ba to nan sahira kuma ba wacce mace wanda bata yi bacci ba ban kasa ake nufi ga ka ta wajen fassar qur'ani ka buga larabci ka wada cikin rami ka ta wajen malamai su maka bayani Allah shi kyauta eh mu dai muna faɗa mutum gaskiya yawwa to to hal ataka hadithu Musa Allah ce shin labarin annabi Musa ya zo maka idna da'ahu rabbuhu lokacin da ubangiji shi kira shi bil wadil muqaddasi Imam Abu Ja'far ya karanta bil wadil muqaddasi duk da yake ya undin yana tabbatar da ita a lokacin da zai tsaya wani lokacin take bayyana a wadi kware ko rahi al muqaddasi wanda a tsarkakakke tuwa an gane ko yawwa wanda yake ana kiran shi tuwa mun gane ko yawwa to tsuwan kamar an yi mishi talwini kira'a ta wato ibnu amir ad-dimashqi da kuma asim da hamza da kisa'i da khalaf sun yi masa tanwini amma in za a tsaya ba a gane akwai tanwinin sai in za a wuce kenan tsuwa ne zahab in za a wuce su ko sauran sun karanta tsuwa kenan babu tanwini kenan su ba su da abin nan tanwini a wannan kajiba cikin ad-durrul masul can cikin suratu ina ganin faha nan ya kawo taujihin ya an kai tsuwa ya zo da tanwini ya an kai bai zo da tanwini ba malaman lokacin fafata kwarai da gaske ka tsaya in baka annabi ba sai kanka ya ciwo don sai ka bi shi hankali izhaba ila fir'auna Allah ce ma annabi Musa ka ce zo ga fir'auna innahu tagha shi fir'auna yayi girman kai fa qul hallaka ka ce shin yana yiwa gare ka ila an tazakka an gane ko ka tsarkaka ina fata an fahimce ni yawwa imamu nafi'a al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi almadaniyani da kuma imam ibn kasir al-makki da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta fa kul hallaka ila an tazakka tazakka malam misbahu kenan asalin shi ta tazakka ne sai ta umura an kamar da tazayin sai zan tazakka sauran qurra kuma sun karanta fa kul hallaka ila an tazakka tazakka sai zaman to ta tazakka ne an gari ko sai an ka shahi ta'un daya kenan su wajen su ta'un shafi ta ne an kai kace mai shin kana son in nuna maka hanyar da zaka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in shirda kai zuwa ga ubangijinka fatakhsha ka ji tsoron ubangijinka to fa arahu al-ayata al-kubra sai ya nuna mishi aya wadda take mai girma fa kadzaba wa asa sai fir'auna ya qaryata ya saba thumma adbara sannan ya juya bada baya yas'a yana gaugawa fa hashara ya tara mutane fa nada kiran fa hashara an-nas fa nada yayi kira fa qala ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku babba an ce wai akwai ubangiji to in ma akwai ubangiji shi fir'auna ka ji mulki shi ne a ogan alloli ka ji fir'auna ba cewa ya Allah shi bane can cikin kasa sai ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri amma nan kuma sai ce a'a shi ma ubangiji da ma rabbuna ba ma Allahu da ba ba ma ilahun bane al'ana mafi daukaka kaga fir'auna ya nuna ya Allah Allah ce to fa akhadahu Allah sai Allah kama shi na kalal akhirati wato azaba ta farko saboda abin da ya faɗa na farko kenan akhirati na karshe wal ula da na farko an gane ko shine na ana rabbukum al'ala malamai suka ce shine na biyu ma alimtu lakum min ilahin gari shine na farko inna fi zalika Allah ce cikin wannan la ibratan tabbat akwai mi abin lura amma liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah to dan haka cikin halakar da fir'auna akwai abin lura an gane ko to da Allah ce fa akhadahu Allah malam misbahu Allah ya kama shi Allah ma shi ba wahi wayya za mu fassara wannan أخذه الله القرآن شيء حتى إذا أدركه الغرق ويد الله كما شيء مجمل لي الله يتي يا كما شيء أنك كما شيء to da ayoyin da ke cikin suratu Yusa da waɗanda ke cikin suratu Shu'ara'i da sauransu sai ka kawo yadda Allah ya kama shi fa akhadhahu wa junudahu fa nabaznahum fil yammi fa anzur kayfa kana aqibatu zalimin to abu na karshe wanda zamu kawo yas'alunaka a karshen wannan sura ba tawjihul qira'at zamu yi ba shine cewa akwai ayoyi da suke da alaka na harda yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ba a ta fima wasu na ta fima anta min dhikraha a'a fi harful jarri na ma istifhamiya ce idan harful jarri shiga cikin ma istifhamiya shafi alif kin ta ake fima anta min dhikraha ake cewa ba a ta fima anta to yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha can cikin suratul a'raf akwai yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu mun gane wannan ko yawa to nan kuma da Allah ce ila rabbika muntaha ma anta munziru man yakhsha satimi ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha can cikin suratul ahqaf sai ce ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min harkin can ka annahum yarawna ma yu'aduna ko ka annahum yawma ya rauna hani ba ma yi wa ba lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ga mai har da qur'ani sai shi hattara to mai son kuma ya ga tawjihul qira'at wajen abin nan ya diba cewa alƙira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam wajen inda an kace izna da rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa har zuwa inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha ya diba a safha ta 630 da safha ta 674 da safha ta 768 zuwa safha ta 769 ga tawjihul qira'at da akwai sakankarin wannan a cikin wannan littafi shi ƙara in kuma kana so kuma ka diba cikin qala'idul fikr fi tawjihil qira'at al-ashr an gane ko a safa ta 175 afwan a cikin mummance da aya guda innama anta munziru man yakhshaha haka nan dai ne yawwa to sai malamai suke cewa da an ka ce innama anta munziru man yakhshaha eh kalima ta munziru man yakhshaha imam abu ja'far al-madani an gane ko imam abu ja'far al-madani ya karanta innama anta munzirun man yakhshaha munzirun man yakhshaha shi ko nan innama anta munziru man yakhshaha kenan shi yayi masa tanwini an gane ko to ya ce mundirun man yakhsha kai kana za ka yi gargadi ne tunda an kai masa tanwini yana nuna kamar abin bai abu kuma zai zo gaba inna ma anta mundirun man yakhsha kai za ka yi gargadi ne ga mai jin tsoron kiyama an gane ko yawwa to amma an ce inna ma anta mundiru man yakhsha kai nan yana iya nuna kiran kana gargadi za ka yi gargadi ka yi gargadi kuma aikin ka shine gargadi in ba a yi tanwini ba amma an ka ce mundirun kawai gaba za a yi to dama manzo Allah sallallahu alaihi kafin wannan aya ta sauka ai yayi yayi gargadi kenan mundiru man yakhshaha to kuma yana ga yi har yanzu to kuma zuwa gaba lokacin da aya ta sauka ko da bai musu gargadi ba to mundirun man yakhshaha an gane ko kamar yadda Allah ya ce if qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa bai sanya ba saboda an yi tanwini in kaga an yi abu tanwini ya wuce to labari ne ake baka wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasili nan alal hikaya ne mun gane wannan da kyau to bai sa an ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gargadin wanda ga jin tsoron kiyama alhali ko har kafirai da ba su jin tsoron kuma shi na musu wa'azi na an keɓance su saboda mi saboda suna suke wa'astuwa da wa'azin shi suke amfanuwa da wa'azin shi shi kahiri ko ya saurara sai dai abin ya zama to mi yankan hujja akan shi ban sani ko mun fahimta ba to nan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته